أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na minhajul muslim shi ma tunda muka tafi hutun sallah cikin yadda Allah yau muka dawo kuma mun tsaya a daidai shafi na 359 359 wato mun so magana akan alhuququz zawjiyya wato haƙoƙin wato ma'aurata mun karanta guda uku a ciki wato mun karanta haƙoƙin mata akan mijinta muka lissafa ciyarwa ci da ita da shayar da ita da tufatar da ita da bata wajen zama kamar yadda Allah madaukakin sarki umarni na biyu muka lissafa wato jiyar da ita daɗi shine zamantakewa da ita zaman aure wannan wajibi ne akan shi namiji har ma aka ce mana akwai iyaka wato alal aqal wata hudu wata hudu wannan yana cikin abubuwa da aka samu hatta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi bincike akai an ce zamanin mulkin sayidina umar radiyallahu anhu ya yi bincike saboda wani abu da ya ji wanda bai ji daɗinsa ba yana yawo a cikin madina yana khalifa kawai sai ya ji wata mata a gidan mijinta tana waka waka irin da yadda mata suke wake waƙar da take yi abinda take faɗi a cikin maganganu ne marasa daɗi domin cewa take yi da ba dan tsoron Allah ba da ta yi zina wannan shine fassarar da abin da take faɗi wato tsoron Allah ne kawai hana ta zina wato tana buƙatar mijinta to wannan sayyidina Umar da ya ji abin ya ba shi tsoro wanda sai ya sa shi bincike har binciken ya kai shi wajen uwar muminai yarsa nana Hafsa radiyallahu anha ya je gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira yarsa ‘yarsa ce kuma uwarsa ce, da haka ya ce mata kindi-kindi yaya ne ta ba shi ta ce lalle wata hudu, mata inda ba ba ta da lafiya ba, tana da lafiyar ta to lalle da wuya ta wuce wata hudu ba ta bukatar mijinta a kusa da ita. Wannan aka ce har Khalifa ya aika ya ce daga yanzu ko filin yaƙi aka je, to a canza wasu sojoji su je su karɓi waɗancan. idan mutum ya wata hudu ya dawo gida ya ga iyalinsa ka kenan irin abin da da yawa yanzu ake yi musamman masu zuwa abuja duka ce rani muka zo abuja dukanmu na ba yana ce karwa ne ya ce na ce matsan ce rani duka ce rani muka zo na to in ka zo cin ranin musamman waɗanda iyalansu suke gida zalunci ne ka ga mutum ya zauna kawai dirus wani ya shekara bai je gida ba kuma ba wai Allah ya hana shi yadda zai je gida ba ba wai bai da hali ba a kawai ya baro kawai ya bar 'yan mutane a kawai wai takamansa cewa yana aika musu kudin abinci wannan kuskure wani ma za ka tarar da abincin da yake aikawa akwai zalunci a ciki me zalunci shi Allah ya wadata shi yana cin indomi da kwai na kullun da safe sai an soya mar kwai na da shayi ya sha amma iyalinsa yana ba shi wajen da abinda ko kunu za su sha ma babu siga kaga ga mutumin da Allah ya wadata shi wannan zalunci zalunci da ka sani kuma wanda Allah zai yi sakamako a kansa domin haƙƙi ne auratayya haƙƙi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya wajabta wa kowane musulmi ya tsare da haka kana Abuja da ka dan yi wata hudu ka tattala guzuri ka je ka ga iyalanka shine karatun ai an gane na in ka zo ka da akalla ka dade wata hudu ka je ka ga iyalanka ka dawo shikenan alama sai da idan ba hali la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma dai mutumin da Allah ya hore masa ya da daman tafiya to lalle kada ya wuce wannan lokaci bai je ya ga iyalansa ba sa'annan muka karanta a wato kwana a wajen ita ita iyali wato yanda zai ringa wato kwana a wajenta wato haƙƙi ne nata da kuma ok sai inda za mu tashi bismillahi rahmanir rahim wato na hudu kenan ya ce alƙasamu laha bil adli in kana li zawjiha nisa'un ghayruha a لقوله صلى الله عليه وسلم من كان لهم رأتان يميل لإهداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأهد شكه ساقط ما لا يتي حقي نهدو شيني ربان كوانا ربان كوانا ga mutumin da yake da mata fiye da ɗaya saboda me saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace duk mutumin da yake da mata biyu sai ya karkata wajen ɗaya ya rabu da ɗaya ya mai da ita kawai ita ‘yar mowa ka san a hausa akwai ‘yar bora akwai ‘yar mowa to ya ɗauki ɗaya ya mai da ita ‘yar bora ya ɗauki ɗaya ya mai da ita ‘yar mowa wacce ce mai jin daɗi ‘yar bora ce ko ‘yar mowa ina? oh ‘yar mowa to ya ɗauɗe ya mai da ita ‘yar mowa ɗaya ‘yar bora, to in yi haka, maza Allah sallallahu ya ce shi kenan zai zo don tashin alkiyama, shashinsa na jikinsa haka babu nama, ya zo nan zai zo nan gefensa ƙwarangwal. Ai an gane, wato nan da ya yi adalci akwai nama, nan kuma da ya yi adalci rabi kashi kawai kuma yana zubewa da haka dole ne musulmi idan Allah maɗaukakin sarki ya wadata shi da iyali fiye da ɗaya to ya yi adalci wannan adalci da musulunci ya ce za a yi wato adalci ne na duk abin da ɗan adam yake iyawa akwai inda abin da ɗan adam bai iyawa shine abin da ya shafi zuciya abin da ya shafi ƙauna musulunci ma bai dora ma ba shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin alkurani da kai shi yake cewa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu sai ce fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaka Allah ce da kai shi ba za mu iya adalci ba wani irin adalci ne ba za mu iya ba shi na soyayya kana da mata biyu ka iya sun son daya fiye da daya wannan kuma ba laifi bane amma duk abin da za ka iya na kula da su ka ba wannan gidan zama wannan za ka ba ta gidan zama ka siya wannan tufafi za ka siya wannan tufafi ka duk hidima ka ba wannan kyautar kuɗi za ka ba wannan kyautar kuɗi amma maganan soyayyawa ka fi so wannan Allah ba zai kama ka akan ya danganci wanda ya fi kyautata ma a cikinsu shi yasa hatta hira hira da ake yi musulunci bai sanya cewa mutum yana da iyali wannan ya je ɗakin wannan yau ya kwana su zauna suna ta hira har sha biyun dare wannan kuma ya koje ɗakin ta ƙarfe goma ya yi bacci na misali musulunci ba zai tuhumi mutum me yasa ya yi bacci kuma ba zai ce masa don me jiya ka kai sha biyu kana ta hira yau kuma karfe goma ka yi bacci a nan ha wannan ya danganci wataƙila waccan tana son hira wannan kuma ba ka son hira ita bacci take so ta yi ha kaga ita kula da ita ma shine a yi bacci kawai na da haka ya dan wannan duka ba a ba a lissafa shi a cikin a cikin adalci ko rashin adalci shi yasa maluma suka ce hatta kusantar iyali baya cikin adalci na nuhu baya cikin adalci da ake ce misali wannan ya kusanci iyalinsa sau biyar wannan ma sai ya kusance ta sau biyar misali a musulunci bai faɗi haka ba to sai na biyar a an yi kima inda ha yawma tazawujiha yawma tazaw yawma tazaw tazawujihi biha sab'an in kana bikran wa thalathan in kana tayyiban liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam bikr sab'atu ayyam wa lisayyib thalathun thumma ya'udu ila nisa'ihi mala yace na biyar idan mutun yayi aure ya auri budurwa yana da wata mata to ka'idan musulunci ne zai kwana a ɗakinta har kwana bakwai da haka uwaye gida su sani ba wai rashin adalci ba ne ba wai don ya yi sabon aure musulunci ne ya bashi mutum ya yi sabon aure to zai zauna a ɗakin amarya har kwana bakwai idan ba zawara ce fa zai zauna a ɗakinta kwana uku sai kuma ya dawo ya ci gaba da tsarin da suka tsara rayuwarsu a kai na ce tsarin da suka tsara rayuwarsu a kai saboda musulunci bai kayyade wa mutane kwanaki nawa za su raba kwana ba ai an gane ba a kayyade wa mutane cewa dole sai kwana ɗaya ba ko dole sai kwana biyu a'a idan mata suka yi abinda ba a yi shine ba a yi babu yardar matar amma misali kai aure sai ka ce to a zuwa yi mitin kwana nawa za a rarraba misali nake sai su ce sun yarda a raba sati sati na nuhu kin yarda eh ke kin yarda to miji ya ce shi ma ya yarda shi kenan ba komai har wajen Allah ba wani baka da matsala sati sati kwana bakwai bakwai daren juma'a sai a yi canji in ya shiga ya koma ɗakin wannan ba zai sake dawa ɗakin wannan sai wata juma'a misali nake yi a'a ko a ce a'a mande mande misali duk yadda aka yi a'a a ce kwana uku uku to amma ba a yin rabon kwana ƙasa da kwana ɗaya na ba a yin rabon kwana ƙasa da kwana ɗaya yawa mafi yawa biyu ake yi na duk wannan Allah ya ba mutum ya ba mutane dama yadda suka yi abinda ba a so shi ne a yi babu yardan wani amma wani tilas shi ne musulunci ba ya so amma in duk sun amince shi ke nan sanan musulunci bai ce idan an raba kwana shi ke nan babu dama ka yi magana da ɗaya matar ba a babu dama in wani abu ya faru ka je ka ga wata matar ku yi bayani ko ka shiga gidanta a abinda musulunci ya ce shi ne idan kana wancan gida kana zuwa ka gaida wannan to idan kana wannan gida ma sai ka je ka gaida wancan ai an gane hausa eh ka saba kana nan gidan kullun da safe za ka je wannan ina kwana a gaisa to idan kana can ma sai ka zo nan ta ce ina kwana shi kenan kaga kayi adalci yawa sannan hadisi ya ce sai kuma mutum ya koma yadda ga mata ya shi yadda aka saba rabu na shida shi ne istihbabu iznihi laha fi tamridi ahadi maharimiha وشهود جنازته إذا مات وزيارة أقاربها زيارة لا تدر بمصالح الزوج ما ليتينا daga cikin haƙoƙinsa ana san neman izininsa shi miji ana san neman izininsa idan wani nata bai da lafiya tana so ta je ta yi jinyarsa to haƙƙin miji ne ta nemi izininsa a'a idan wani nata wanda yake cikin muharramanta ya zama ya rasu haƙƙin miji ne ta nemi izinin sa za ta je wajen wani ya rasu ina son na je wajen gaisuwa ko inda za a yi jana'izarsa haka nan ziyara gaisuwa na ‘yan uwanta yaya kani da sauransu haƙƙin miji ne ta tambaye shi tana son ta je ta gaida yayanta tana so ta je ta gaida kaninta tana da sauransu a'a kanina zai yi aure ina son na je a yayana zai yi aure ina son na je akwai wani abin da wasu suke yi shi ma zalunci ne mutum ya auri mata ya hana ta zuwa ko'ina shi yana ga kamar irin ya zama mai addini ɗin nan kun gane ya ba ta fita ba ‘yan uwanta ya yanke zai haɗu da Allah wani hanyar wuta ma ya kama saboda zumunta wajibi ne ba an ce in ka auri mata ka yanke zumuntar da ke tsakaninta da ‘yan uwanta ba a'a wannan zumunta dole ne Allah ya yi umarni a sadar da ita da haka ga ba wani gwaninta ba ne ba addini ba ne ka ce wai irin jahiliya ce daman kusa a jahiliya ana cewa ita mata ba musulunci ba ne jahiliya ce cewa wai mata ta uku ne da ita a duniya fitan farko za ta fito daga cikin mahaifiyarta ta zo duniya kun ji fita ta farko wai fita na biyu za ta fita daga gidan babanta ta je gidan mijinta wai fita na uku za ta fita daga gidan mijinta a kai ta makabarta kai da jin wannan kasan ba musulunci ba na kai da jin wannan kasan tatsuniya ce wallahi ba musulunci ba ne saboda matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi na tafiya da su hadisai ba iyaka kun karanta na manzon Allah yana tafiya da iyalinsa in zai tafiya na suna zuwa wajen yan uwan suna gaishe su na ga sunan ga sunan babu babu lissafi da kaga duk wanda yazo yake wannan ba musulunci yake kawai abin da yaga dama yake da ka duk wannan za ta nemi izini sai mala ya ce wanda ba zai cutar da mijin ba wato kar ta je ta yi kuma ta tafi tafiyar da zai cutar da shi a ki je ki na yadda ki je ki sati daya a ki sati biyu a ki wata daya na yadda dai zai zama maslaha tsakanin miji da shi ita mata akwai wasu al'adu al'adu ne ba addini ba ne za ka ga mutum ga su kamar suna da kyau amma dai ya fi kusa da al'ada da addini za ka ga wani kawai shi da haka ya tsara akwai wanda yana da mota wai matar shi ba za ta shiga gidan gaba ba na su bi da matar shi a mota wasu dai ta shiga gidan baya in ka za ka kalli wannan na to menene a cikin me karatun wannan ina nufin menene yake koyarwa kunya kunya ce a'a ba matan yayanka ba ana maganin musulunci ita ce ta ƙi a wani ai daban amma mutum ya yi haka ya ɗauka addini yake yi shi ne matsala ya ɗauka bin Allah yake yi da wannan abin da yake yi amma akwai alkunya musulunci san kunya akwai kuma wasu abubuwa da suke yi da mutane suke iyalansu ne amma kuma ga irin rayuwar al'umma rashin kunya ne don musulunci bai ce don iyalinka ba ne kuma ka yi rashin kunya a musulunci bai faɗi haka ba akwai abubuwa da suke faruwa a duniya a wajen su ba rashin kunya ba ne amma a wajen kuku rashin kunya ne wanda yake zuwa kamar saudi arabia zai gane haka akwai wanda za su je da ɗanyen kai in ya je misali ya sauka saudiya za a yi aikin haji sai ga ɗan malarar ya rukon matarsa haka na wani ma sun haɗa hannu haka na saboda daga ingila suka zo ko watakila daga amerika suka zo su su rike hannu ba wani abu ba ko kallon su ba mai yi na to wai sai ya ce shi ma zai tunda ake haka ake yi akwai wani da ba zan faɗi garin su ba ya je da iyalin shi ya ce a shi shi ma kawai shi ke to sai ana dawowa amma da sai ana iya ko aka ce to kun ga mutumin nan dole sun yi nesa nesa da yanzu Najeriya za a je ba zai yi wa ko ƴaƴanka da jikokinka in suka ganka sai a ce baba ya samu tabuwa na eh ba al'adar mu bane kuma irin waɗannan abubuwa daidai ne a tsare su a musulunci daidai ne shine al'urfu daidai ne a tsare su duk abin da ba musulunci ne ce a yi ba sai zan kuma wato a al'adar mutane akwai zub da mutunci to ba a yi zan ba ku misali kaga dai rake halal ne a sha na? to liman yanzu in ka haɗu da liman gobe a wuta market yana tafiya yana da ɗan dogon rake shi yana balla yana irin rinsa idan nan na misali kawai nake yana tafiya da Allah ka hararo me za ka ce haka kuma ba haramun ba ne ba haramun ba ne kana tafiya ka shashe rake na amma kaga a tsari za ka ga hanya limamin nan lafiyar shi kuwa na yawwa suna nan suna nan suna nan abubuwa ne to kiyaye su musulunci ne a kiyaye su saboda duk abinda al'umma za ta tafi wato ko musulunci da ya zo ya samu mutane a makka akwai al'adu wanda ya bar su a kai saboda al'adu ne masu kyau sai musulunci bai taba ba da haka in mutane suna da al'adarsu wanda bai saba musulunci ba to babu laifi babu laifi tsare don shi ne zaman lafiyarsu akwai garuruwa da za ka ga an saba gaisawa tsakanin uba da ya in sun haɗu sai ya ce salamu alaikum na sai a gaisa ba haramun ba ne na an saba gaisawa tsakanin wani turki ma da turkarsa salamu alaikum amma kai da baka saba ba fa na kaga akwai matsala akwai matsala da haka irin waɗannan abubuwa rabuwa da su ake yi hukukun zauji wani zauji ala zaujatihi hukukun sabita liƙaunin ولقول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فما عليه عليهن من حقوق الزوج فما عليهن من حقوق الزوج ولقوله صلى الله عليه وسلم إن لكم من نسائكم حقا وهذه الحقوق هي ما لا يتي حقوق مجي yace miji ma yana da haƙi akan matarsa kamar yadda Allah ya faɗi yace su ma suna da haƙƙi kamar da kuke da haƙƙi a kansu su ma suna da haƙƙi a kanku na kyautatawa zama wanda zama wanda musulunci ya umarni da haka irin haƙƙin da miji yake da shi akan matar shi haka mata take da shi akan mijinta yace annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kuna da haƙƙi akan wato mata matayen wato dole su ba ku wannan haƙƙi to shine sai mala yace waɗannan haƙoƙi da yake kan mata a namijinta shine na farko yace na farko ata'atu fil ma'ruf fatuti'uhu fi ghairi ma'siyati Allah ta'ala wa bil ma'ruf fala tuti'uhu fi ma la taqdiru alayhi aw yashqu alayha li qawlihi ta'ala fa in ata'anakum fala tabghu alayhinna sabila wa qawli rasul sallallahu alayhi wa sallam لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ما لا يتي نفرقو شيني ما تاتي ومجد بيئيا تي مسا بيئيا أما فا أتكين بين الله cikin bin Allah idan miji ya kawo su giya Allah ya kiyaye ya ce wa matar shi ta ɗan sha
na yi misali ne kawai don ku gane na
ba zai ce in ta ce ba za ta sha ba zai ce Allah ya ce ki mun biyayya ba na saboda wannan biyayya ne a cikin sabon Allah don haka ba za ta sha za ta ce ta haƙi haka na in miji ya ce wa matarsa ta fita tsirara ko ta sa wani kaya wanda musulunci baya so ta fita waje ta ce ta haƙi ba ta saba wa Allah ba domin ba a biyayya wajen sabon Allah wata ta taba wai mijinta shi baya son kaya baya son hijabi ya fi son ta ta kaya ya matsa jikinta saboda yana zuwa yana haskawa abokan shi kaji wawa na kaji dolo ko ba dolo bane sakare wai yana zuwa yana yana haskawa abokan shi cewa matan shi mai kyau kaga wannan wauta ne takarci ne to wai mijin har fada da ke yi da ita in ta ƙi in ƙara ta kawo ta ce karki saboda yana so ya sake a wuta ne eh yana so ya jagorance ki je ki shiga wuta da haka mata in mijinta ya ce ta saba Allah ba za ta saba masa ba da haka za ta yi masa biyayya amma a cikin abin da yake ba saban Allah ba saboda ba Allah madaukakin sarki ya ya bada umarni sannan za ta masa biyayya a cikin abin da ba za ba zai zama wahala a gare ta ba abin da ba za ta iya ba yawa miji ya sa ta abin da ba za ta iya ba zai wahalar da ita sai ba ba sai ba za ta yi ba amma ba wai irin dauko min ruwa ko mi ko min ruwa ba irin wannan ba a ta watakila mota shi ta mutu ya ce ta tura mar mota na ce ba za ta iya za ta ba za ta yi masa biyayya kuma ba ta taba masa ba dama Allah madaukakin sarki a cikin suratul nisa yace idan mata ya suka yi muku biyayya to kada ku nemi wata hanya ta cutar da su da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace da zan umarci wani yayi wa wani sujada yace to da na umarci mata ta yi wa mijinta sujada amma me annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarci kowa ya wa kowa sujada saboda me ba a wa kowa sujada sai Allah sai yace da a ce akwai wanda zai tashi ya wa wani sujada da ya sa mata ta yi wa mijinta sujada saboda girman haƙƙin ta da yake kanta amma babu wanda za a wasu dada sai Allah ko da kaji ana Allah da yake ba da labarin annabi Yusuf alaihi salam da iyayensa ya ce wa karu da ko sujjada ko suka haka aya take ko magana annabi Yusuf na iyayensa na? na? ku karanta mun ne na son ji a'a yaya ƙayoyin daban-daban na? a'a kai kuma ka zo farko su da ana maganar tan kusan aya kusan talatin da wani abu inda kawai da suka zo ya falamma dakhalu alayhi awa alayhi abawahu ko wa kharru lahu sujada wa kharru ashe na fada daidai ne wa kharru lahu sujada sai suka fadi suka wa annabi Yusuf sujada maluma suka ce a lokacin Allah bai hana wa kowa sujada wasu kuma suka ce ba irin sujada wato aka da take sujada yanzu ba wasu suka ce koma irin sujada ne shi in Allah ne ya sa ka yi ibada kai duk abin da Allah ya sa ka yi in yanzu Allah ya ce ga wani ku bauta masa shi za mu bauta amma yanzu Allah bai yadda a bauta kowa ba sai shi shi kadai da ka ga dole ne mutum ya tsaya akan bautan Allah shi kadai wahdahu la sharika lahu
na biyu a hizzu malihi wa saun irfihi wa Allah ta kharuja min baitihi illa bi iznihi wa zalika li qawlihi ta'ala hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah wa qawlu rasul sallallahu alaihi wa sallam khairun nisa'i allati idha nadarta ilaiha asarratka wa idha amartaha ada'atka wa idha gibta anha hafizatka fi nafsiha wa malik malai shi haƙina na uku shine mata ta kiyaye dukiyar mijinta kada ta ringa wato almubazzaranci kada ta ringa cutar da mijinta wajen bata masa dukiya sa'annan ta kiyaye mutuncinsa kada ta ringa yin abin da zai zubar masa da mutunci sa'annan kada ta fita a gidansa sai da izininsa babu dama mata ta je anguwa babu izinin mijinta ko a anguwa in mata tana son ta zauna lafiya sai dai ta ce wa mai gidanta in na ɗan ji galagala zai shiga makauta zan ringa shiga wajen su wance ya ce ba komai ke ringa shiga shi kenan ta samu na izini wato mai tsawo gamammi amma ba haka ba duk fitanta sai ta tabbe shi da haka ba ta tsare waɗannan abubuwa an ce ta tsare dukiyarsa ta tsare masa mutuncinsa amma shi ma musulunci bai zai zama marowaci ba akwai waɗanda suke zama ana kiransu matsolo to musulunci bai yadda ba mutum ya ringa wa matarsa irin wannan akwai wasu masu ƙididdiga abin ya yi yawa eh in ya kawo magi dace duk magi duk miya ɗaya magi biyu daman suna lissafe ranar ka za a yi ta rigima da shi ai ba a yi miya ranar ba ina magi biyu ya shiga an gani in magiyoyi sun bata ka kyale su mana na na nufin su sauka lafiya shi ne ma'ana abu da ya guri haka ake son a ringa gani a ƙi gani a ringa ji a ƙi ji wannan shi ce rayuwar da musulunci ya koyar na aure amma ba wai bin diddigi ba wannan diddigin kayan alama haka aiwata zai saka ko ba ku gane maganan ba in Allah ya ma haka yadda kawa matan nan ai kai ma wata zaka shiga na ba daga kafa ba sauki na shi yasa ba ke mutum ya zama mai irin wannan wato wato bindiddigi musulunci bai dawa sai ana son a ringa dan juyawa eh Allah madaukakin sarki dama ya ce su mata suna tsare haƙƙin mijinsu idan ba ta nan wato Allah ya yabi mata saboda irin abin da suke yi na tsare haƙoƙin mazajensu lokacin mazajen ba ta nan irin umarnin da Allah ya musu na tsare haƙoƙinsu da kuma fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce mafi alherin matayenku ita ce matar da idan ka kalle ta sai ka yi murna in ka kalli iyalanka ka ji daɗi a ranka sa'annan idan ka mata umarni ta yi ma biyayya ɗauko min ka za ta ɗauko ma dafa min ka za ta dafa ma na shirya ka za ta shirya wannan wato rahama ce ta Allah madaukakin sarki to mafi alherin mata su ne waɗannan sa'annan idan ba ka nan sai ta tsare ma ta tsare ma dukiyarka ta tsare ma kanta wato tsare mutuncin kanta saboda kai sa'annan ta tsare mutuncin dukiyarka saboda baka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to waɗannan su ne mafi alherin mata na uku na uku shine asafaru ma'aha السفر معه إذا شاء ذلك ولم تكن قد اشترطت عليه في أقدها عدم السفر بها إذ سفر سفرها معه من داعته الواجبة عليها ما لن يتي yana daga cikin haƙƙin namiji yayi tafiya da matarsa zai tafiya ce wance zo mu tafi to haƙƙinsa ne ta ce to shikenan bismillah amma fa da sharadi idan ba a yi sharadi cewa ni ba zan yi tafiya ba idan ka zo neman auren mata tana da dama ta ce to cikin sharaɗin aurenmu ni a abujan nan da ka aure ni ba zan bi ka mu je kowane gari ba ai kun gane hausa kafin aure ake wannan in ka ce ka yarda to shi in an ɗaura aure ka ce zo mu je kano ka ce ba za ni ba zo mu je jos ba za ni ba na zo mu je kaduna ba za ni eh saboda mun riga mun an yi sharadi lokacin aure cewa ba za mu yi tafiya da kai da kan mata ta san ba za ta yi tafiya ba to ta gaya miji kaga wani tana gaya wani zai ce to a sauka lafiya auren mu an fasa na nuhu dan ba kowa ne mata za ta gaya masa cewa cikin sharadin auren su babu bin shi ta yi tafiya ya yarda a aure ta ba da amma in an yi wannan shadadi to za a cika shi ba inda za ta amma idan ba a yi ba to wa haƙinsa ne in ya ce mata zo mu tafi shikenan ta ta ta shirya a yi tafiya tare da ita na na hudu a taslimu nafsiha lahu ina gabari mu tsaya a nan sai mu tashi a na hudu nan insha Allah abin da yasa za mu tsaya daman akwai muna da baki ne imanin an kawo kujera muna da baki wanda za su zo su dan mana abin nan kowa baki ba ne gaskiya mutanen npd kun san sun saba zuwa nan na wanda ba san npd ba su ne muslim professionals in da'awa wato na taba na taba bayani dan abin da na sani dangane da dangane da da su wato yanzu ma zan ƙara kafin wanda wakilin da zai zo nan ya gabatar da kanshi da kuma bayanin da zai yi mana saboda ana shirin fitawa wata da'awa kunga kamar yadda na saba faɗi zan sake nanatawa wallahi samun wannan kungiya ko samun wannan taron jama'a ga wannan al'umma musamman mu da muke abuja ba ƙaramar rahama ba ce domin wani nauyi Allah maɗaukakin sarki ya sa suka ɗauke wannan al'umma nauyi mai girma kusan da a wannan da ake magana wajibi ne akan al'umma to amma faradu kifaya idan aka samu wasu al'umma suna yi shikenan sun hutar da sauran amma in ba mai yi fa gaba ɗaya an yi laifi a gari a ƙasa duka to kaga alheri ne su da suka dage ko da ce kuma ba da kaji ana professionals ana nufin ma'aikata ma'aikata waɗanda kowa da irin fannin da ya kama amma su suka haɗu suna don su yada addinin Allah da haka kai ma kana ciki duk wanda zai yi wani aiki yana ci amma su dai Allah su ya ba wa jagoranci to wani aiki da suke yi kuma ana samun nasara kwanaki nan a lokacin da suka zo wancan karan sun ka zo mana da list fita ɗaya a mutum wajen dubu a ɗari nawa ne ku gaya mun mana ku kuma wajen ɗari wajen dubu shi ne da wajen mutum dubu suka musulunta kuma kai ɗin nan duk abin da kai a wannan fita ko yaya ne kana da lada yadda suke da lada annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya manja haza gazi al gaza wanda ya shirya ya taimaki mai tafiya yaƙi shi ma kamar yayi yaƙi da haka ba magana da za su faɗa zan faɗi ba amma dai ina ina mana matashiya ne akan cewa wato mu taya shi da addu'a Allah madaukakin sarki ya saka musu da alheri sannan Allah madaukakin sarki ya bada ta duka nasarar ta wuce al'umma ce suke wa wannan aiki Allah madaukakin sarki ya sanya mu ma mu zama cikin masu da'awa ah malam bismillah afwan يأكل أهواء نعم
أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام
muna ƙara godiya da subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara da yawa zuwa yau salati ga Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ƙara wannan farin ciki da fata alheri da babban malamin mu jagoran mu wanda kuma ba ya aiki da nan a ita shirin karatun da za a saka wannan da alheri a ɗayan hannun muna ƙara jinjina masa da wannan dama ne yake ba mu cewa ya daɗe wani sashi na lokaci na karantarwa domin girman wannan aiki wanda da ba su wasu yana da kimi fata Allah ya kada wasu da kuma gida mai dawo wannan da wannan aiki ba tare da cin lokaci ne ba a wakili ne wancan karan jagoran mu na kasar baki ɗaya alhaji umar abubakar tare da alaƙoshi da su imam shirin rai wanda shi ne darakta na shirya wannan da'awa ta bangaren nahiyar najeriya ta arewa su a yau kusan dukkan su da na ɗan jarabe su da ɗan sara'a da alhamdulillah sai suka faɗi tuwa suna na sai isa wani ne zakatin sakatari ta wannan alaƙa ta tafiya ta sun professionals da su ma da sun yi masu na wannan bayanai kuma ga wanda suke nan sun ji bayanan kan abubuwan da suka wakana da sabon da abin ya bani isa kamar yadda nake sanda guda gaisuwa ga malam da kuma addu'a ta mata alkhairi abu na biyu isar da gaisuwa ta musamman ga waɗannan al'umma da jagoranci na wannan musulunci bisa taimako da suke ta yi na tafiyar gabatar da waɗannan ayyuka wanda alaga su malam kusan iya ce maka don ka ƙara farin ciki kuma ka taya godiya da bayan godiya ga Allah mun zaga masallatai a wancan tafiyar masallacin da ba su gaba da ka zama cikin kwarya a duniya wallahi babu inda aka samu taimakawa ta nan take da kuma abubuwan da suka biyo baya bayan wannan wannan masallaci alhamdulillah
a wacce tafiya da aka yi mutum da aka yi ranar ɗaya ga watan januwari muka je yahoyi guda biyar da ba a bayyana a zuwa je yahoyi guda takwas saboda waɗannan yahoyi guda takwas sun ne inda npd ta yi aiki wanda aka samu mutane da yawa suka musulunci to akwai bukatar ƙara bibiya domin a ga mutanen nan suna nan bayan malaman da aka saba da kulawa da al'umma su kai ɗaukar nauyin su a sake kai musu ziyara domin a ga halin da suke ciki to ƙarshe ne sai ya zama abin bai kai ga yadda ake bukata ba sai aka rage aka ce ziyara da suke guda biyar wanda a wannan watan da ya ta gabata mun je jihar kebbi an je jihar niger an je jihar kaduna an je jihar taraba sannan jihar adamawa wanda wani aiki da aka gabatar cikin kwana daga biyu ga wata zuwa hudu ga wata a kan kuma an samu waɗanda suka musulunta ninkin abin da abin ba da na wadancan na na bariya sai da aka samu mutum dubu biyu da ɗari biyu da goma sha ɗaya wanda suka ba musulunta ku yi kabbara ba Allahu akbar dubu biyu da ɗari hudu da goma sha ɗaya alhamdulillah sannan a dukkanin waɗannan jihohi biyar an samu likitoci da suka ba da gudunmawa na duba marasa lafiya da ba su magunguna kyauta wanda sanadiyyarsu cikin wannan alƙaluma da muka ambata kusan fiye da ɗari wanda suka musulunci sanadiyar maganin da aka basu wanda sai da aka duba mutane marasa lafiya fiye da hudu kuma aka basu magani abinda zai ƙara fito da cewa ayyukan na kusan kowa ana buƙatar mutation ɗin shi cikin a jihar kebbi nan ne aka samu likitocin dabbobi da kuma iya raba su daga su suka kwabarin dabbobi biyar akwai mutumin da aka ja aka iso shi a karbar wasu malamai suka yi suka yi ya ba su hankali domin ya saurari ma abin da suka bara ce kuke da da su to ciki sai aka samu likitocin dabbobi sai ne ta shi ma ba ka da dabbobi cikin gidanka ko ba wa ta zamu ba ce a shi bai kiwo ko dabba guda da ce shi kiwon kalambe ki so yi sana yi kuma alamu shi ke da kan wasu suke ce a kawo aladu ya shiga ya tarkato alamu ya zo ya tara wa likitocin dabu shi da ya duba ya duba ce to da wannan da wannan ba su da lafiya za a ba su wala da yi musu allura sai ya sake dawa ya ce allura ko musu cutar to yanzu shi ya zo ya yadda abu gaya mishi da abin da za a ana fara kuma shi kenan sai musu Allahu akbar dole ke nuna cewa ayyukan ba sani dole a hada su gaba ɗaya duk abin da ake yi dole ai kowa da kuma lalle kamar yadda a gaba yana rana kuma lai karfafa ita da a wannan ta fi karfin kawai su malamai kadai aka bari da aiki wallahi Allah ya faɗa mun sha Allah ya cewa wata gifi ma a taka Allah da al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayk wala tabghi al-fasada fil ard inna Allah la yuhibbu al-mufsidin shi abinda ba su kowai banna amma matukan gyara za a yi to ka dawo hankulan mutane da yawa mafi girma din in ya zama cewa gyaran da za ka yi din turba addini ne kuma ka ce dan addini dan haka Allah ya dama mutane za ka ce shi da kuma sun fahimci addini kan haka to da wannan albishir amir ya aiko cewa a gaya muku ga nasarorin da aka samu sanadiyar taimako da kuke bada sannan kuma a ƙara bayyana wa al'umma cewa lallai kuma da ba laifina dama akan tagetin lokacin da kusan kowa da hutun da ake badawa a ƙasa baki da lokacin disamba da kuma lokacin watan hudu shi ne lokacin gida duk da cewa abubuwan sun zo sun matse da hidindimun da aka yi a ramadan daga malamai da masu hannu da shuni da kowa an ita ba da sadakoki fatan mu Allah ya karba an kashe dukiya mai yawa domin hidimtawa mabukata lokacin ramadan amma duk da haka wannan cin da Allah bai gaje kuma yake cewa inna Allah la yamalu hatta tamalu Allah bai zai kosa ba bai ji cewa ya gaji da ba ku sai ku lokacin da kaji kun gaji da bawa Allah to ko ba ku yi tunani cewa za ku gaji da bawa Allah kuma ta kan muna numfashi a gurin kasa to wannan yake nuna cewa aikin bai zai yawa haka nan za a yi abin da ake iya wa kasha Allah ya karba za a fita insha Allah ranar juma'a 18 ga wata za a fita ranar 18 ga wata kuma ke yana ganin jibi ke na Allah ke ba wanda shi ne good friday kuma ranar akwai hutu yana gani da baki da za a je za a yi aiki a sabar lahadi ranar mundi ista good friday ko ista mundi so sha Allah a ranar za a dawo kuma shi ne ranar 21 ga wata cikin waɗancan jihohin da ba a samu zarafin ziyara ba a lokacin disamba wanda ya hada da jihar kano da jihar nasarawa da kuma jihar Bauchi insha Allah su ne jihohin da za a ziyarta domin gabatar da wannan da'awa fatan mu ubangiji ya ba mu gagarumar nasara ubangiji Allah ya daura mana wannan ayyuka cikin mizanin lada kamar da aka saba kofar karɓar taimako tana buɗe ga duk abin da Allah ya yi yin fiku sa'ati min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da rasulih yusra saka wanda Allah ya ba su da yawa su bani wanda Allah ya ba su da su bani kowa zai zama alal ya sa na shi jarin da ranar gobe kiyama in Allah so yadda zai ga ladan da bai kiyama muna roƙon Allah ya ba mu yiwuwar taimakawa a kanun basana nan kaya na abinci da kayan sawa da dukkanin abin da ka san wani zai bukata wanda kila kai ma kake bukata amma ka fifita bukatar wani kan taka to ɗaya biyu ko a kawo kwamitin masallaci ko kuma a kira ma waɗannan nambobi duk inda ake za mu iya zuwa mu karɓa in Allah ya so ya yarda kamun a tafi da ranar da aka har da bayan a tafi kuma ayyukan wasu su ake yi da kullum muna roƙon Allah ya saka da kai da gode gode da gaske da wannan karɓawa da malai ya mana da sauran kuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam wa rahmatullah sai wata kila akwai tambaya ɗan tsaya a kun ji jawabin executive secretary na wannan kungiya malam hamza Allah ya taka da alheri na san ba za a rasa mai tambaya ɗaya biyu gare shi ba ko ko babu babu mai tambaya ba wai gare ni ba gare shi na to alhamdulillah babu wata tambaya Allah madaukakin sarki za a rubuta account number na MPD ne wanda zai sa abinda zai sa da kuma kamar da bayani in za a kawo kayayyaki kana iya daukar su direct ka je office din su a National Mosque har yanzu akwai office din MPD a National Mosque akwai headquarter a can Apo sannan in ba za a samu wannan ba ana iya kawo nan a bawa ladan koli mai insha Allah za a isar da da sakon Allah ya saka wa kowa da alheri na na eto wannan ma hikima ce wani ya bada shawara cewa a zaga a zaga to a zagan tunda wani nan ne zai iya samun wani abu ya sa zaga wani abin da ba ka sani ba idan mutum ya musulunta sakamakonka duk sallar da ya yi sai an baka lada irin sallarta duk azumin da ya sai an baka irin ladan azuminsa in ya ji hajji sai an baka ladan hajjinsa in ya yi duka duka rayuwar ba karamin riba ba ce Allah ya sa mu zama sanadiyar musuluntar mutane muhammadu na? to bismillah kafin a gama zagayawa amin na? ban faji mai kamar abu goro yana da bayan na'am na'am wannan nasiru ya kamata ya amsa mawa idan mutum ya ba wa matarsa izini ta je ta gaida danginta ai kuskure ne ya cire mata wasu gida ya ce ban da shi idan mata ta zo za ta kace watakila ka aure ta a nan anguwan kuma kace ta je ta gaida ɗan uwanta mai laifi don ta zai ta gaida awar mamanta na da sauransu wannan ba wasu abubuwa ba in dai da wani gida ne da idan na barna wanda ka sani to sai ka cire shi amma in ba haka ba wasu wato ba daidai ba ne mutum ya takura abinda ba zai takuru ba abinda ba zai takuru ba da haka yanzu muta wadda ka aura a wannan blog din kana sa rai ta zo kowace su shige gidansu na nufin kata kai da kowa kaga wannan ba daidai bane da haka musulunci yana son a yi tunani wanda yake mai amfani na'am to ina zuwa na'am magariba da isha da karfe nawa na yamma a'a ba za ka yi sallar magariba ga wanda za ka kai wa can ga ba daman ka yi sallar magariba ga can sallar magariba da isha ba daman ka yi su kafin haɗuwar rana dole sai rana ta waɗi kamar da babu dama ka yi sallar azahar da la'asar kafin zawali dole sai zawali ya yi kamar da babu dama ka yi sallar asuba kafin alfijir dole sai alfijir ya fito waɗannan lokuta uku da haɗa sallah ko jam'u ta ƙadim ko jam'u ta akhir duka ba a yi sai waɗannan lokuta ya cika shi yasa zaka ji wasu maluma suna cewa sallolin nan guda biyar to suna da lokaci ne guda uku azza da la'asar lokacin su na shiga wato har wanda za a iya yin mu'amala da su guda ɗaya ne shine in rana ta kai tsakiyar sama magariba da isha lokacin da za a iya mu'amala da su gaba ɗaya shine lokacin da rana ta waɗi hakanan asuba shine lokacin da alfijir ya fito kafin wannan ba a mu'amala da wata sallah sai dai ramuko ce wallahu alam na'am alaikum salam ban ji magana ka fara na ƙarshen nan ba kafin idda ta me na ji wannan na'am ana oke da wannan lokaci to mutum ya sake mata saki lokacin zanna jini saki ne na bid'a amma ba ana cewa saki bai saku ba amma saki ne na bid'a sakin da ake kai kawo a kai shi wanda malamai tun da da hanna na yanzu shine mutum ya sake mata saki uku a kalma daya mutum ya ce matar shi ya sake ta saki uku shine wasu malama suka ce saki ɗaya ne kuma saki ne ba'ini kun san ba'ini kuma akwai bainunatu subura akwai bainunatu kubura to wannan ba'ini idan wanda suke faɗi shine abin da yasa ake cewa saki ɗaya ne in mutum ya ce matan shi ya sake ta ai igiyar aure da ke tsakaninka igiya nawa ce igiya uku ko amma kowanne sai an ɗaura ta wato sai an ɗaura ta me nake faɗi idan mutum ya ce wa matarsa ya sake ta sai ya sake cewa ya sake ta ya sake cewa ya sake ta ko ji kalma daban-daban in ya ce ya sake ta to ya sake ta kana sake matar da ba ta ka ba ne ka sake ta ba matar ka ba ce sai ka sake cewa ka sake ta ku ji hausan to yanzu ka ga mata na wuce a can ka ce ka sake ta me zai faru saboda babu aure a tsakaninku to wannan da ka saka ba ka riga ka dawo da ita ba ka saki cewa ka sake ta ai kaga shiriri ta ne babu wani aure tsakaninku amma sai ka ce mata ka sake ta kun ka dawo da ita sai ka saki cewa ka sake ta sai ka ce ka dawo da ita sai ka saki cewa ka sake ta to anan an samu saki nawa uku amma kafin ka dawo da ita ai da mun ba ma ka riga ka sake ta sai ka dawo da ita kafin ka iya sakinta da haka shi saki duka ba a san shi ba a san shi idan mutum ya sake mata irin saki na hulɗi shi za ka ji suna malamai suke ba'i ne wato ba a sake dawowa bai notis sugura ba a sake dawa da auren sai da sabon ɗaure da sabon sadaki amma in ba shi ba in mutum suke matan shi ɗaya yana dama ba sai an sake ɗaura auren ya ce ya dawo da matarsa amma sharaɗi kamun ta gama idda amma tana gama idda shi kenan ta zama kowa na iya zuwa neman ta da kai ma za ka shiga cikin manema in Allah ya sa ta sake zaɓenka na in ba ta zaɓe ka ba sai ta zaɓi wani Allah ya kiyaye an gama taimako? na to alhamdulillah Allah ya saka da alheri eh amma ainihin taimakon nama a cin zai shiga ga shi na rubuta a san na ja'iz da kuma na na jiti insha Allah to na ƙarshe daman mun jira ne don a gama wannan sai mu yi addu'a na daidai ne in ka sake matar ka sake uku ka ce ka sake ta sake uku ta sabu ba kai ka faɗa ba na? amma malin masu na samun wato kafa da uzuri saboda abin da sayidi na umar ya yi kuma ana duba a gayaya ne akwai wanda sake sa uku kawai sake uku ne yadda akwai wanda kuma za ka ga ya yi sakin ma shi ana targima da shi yana shi fa ba haka yake nufi ba na shi ba uku amma kada kake kuma uku an kayi uku an ce ma uku to me yana kai ma dama uku ka tashi na na'am tambayar MPD ne to bismillah na'am na'am na'am yauke na'am wace rana da wace da karfe nawa na'am ko kuma yayin mutum na sai tafiya ya zai yi na'am
Salam da lafiya da bayar saka da haske kan tsari da tafiya kusan yi ce dukkanin tsare-tsare ok abinda ke tambaya shi ne yaushe za a ci kuma yana za a ci ko bai tsare tafiya shi ke magana dukkan wasu tsare-tsare da jadawali ko ko sunaye na wanda za su kusan an karkare shi amma dai tun da kusan mun zuwa bangare da kaga lalagan muna iya yin za mu buɗe kofa to zai zama iyaka ga mai Allah da domin yana bukatar mu san za su motoci no za a nema da sauran dukkan na abin da yake idan ka ce sai ranar za su misali waje wala ba domin akwai masu bukatar tafiya na ba akwai registration da ake yi shi ma dai abin da ya sa ake yi saboda a ƙara karfafa tafiyar shi domin mafi kaso mafi tsoka in ka ce ɗawainiya ta abinci to ɗawainiya mai biyo mata mai girma shi ne da sifiri kowa ya tsaye na yin hanyoyi yadda manajin motoci yake da mai da sauransu to shi sa muka ɗan sa wannan domin ya zama an ƙara ƙarfafa wannan wato ɗawainiya da ta mai da sauransu to shi sa akwai account da aka bada na registration na yubi ya ba wannan shi ne transporter na yubi so naira dubu goma ne da aka saba registration din ga wanda ya tura akwai number waya da za a tura evidence specific cewa lalle a tura kuɗi to shi wancan ma'aikaci shi zai sanya su cikin listin da za a to sha Allah kira wani ba da domin dole daga yanzu zuwa kuma da sani ga duk wanda suke son tafiya za mu bada wannan akawun sai wannan sannan tsarin shi ne gobe alhamis kenan da yamma shi ne za a zo na national bus a karbi ticket boarding ticket na tafiya so da ya zama cewa ranar juma'a babu wani tsari kowa ya san motar da zai je kuma ya san yadda zai ci ko da zai zo ga hoto shi ne ko shiga za ta ba sai ya sake ba shi da lokacin da zai kai an yi dogon lokaci a bata shi da sabuwa to wannan shine abin da yake akwai din da an karbi wannan tiketi da ranar juma'a alal akalla in Allah ya so ya in dai muka samu yadda muke so to karfe bakwai mun bar garin na safiya na safiya na eh masu tafiya kan musu tafi a isa ido na ganin a kiyaye wa tafiyar dare saboda yanayin security kasar da sauransu wannan shine a mafi girman jawo hankali da jama'a tsaro suka ba mu kuma Allah ya zama ke yi Allah alhamdulillah ai ga ba to ga inda za a ba na nan takwala na da ja ke Yayi.
ba ba masha Allah ga mala hamza ne To, alhamdulillah.
Insha Allah zai ba da wannan rahman ba to Allah ya saka da kuma hadda list din ma ko sai a bashi To, yayi.
insha Allah sai mu yi. Allah ya saka da alheri.
صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا رب العالمين. to akwai wata yarinya da aka ce ta bata wai kuma tana da aljanu ai mu ma muna da aljanu ba wanda bai da aljanu Allah dai ya fitar da ita ya Allah mu dauki sarki ya bayyana ta Allah kuma ya tsare ta duk inda take eh Allah mu dauki sarki ya sa ta dawo gida lafiya الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنت بحوائجنا عليم وعلى قضائها قدير فقد حوائجنا يا قاضي الحاجات وادفع عنا الشرور والمساوي يا مجير الأسرات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يسر لنا أمورنا وراحة لقلوبنا وأبداننا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أنت الصاحب بالسفر والخليفة في العال والمال والولد اللهم أنت الصاحب بالسفر والخليفة في العال والمال والولد اللهم أنت الصاحب بالسفر والخليفة في العال والمال والولد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين